الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وينبغي أن يجتهد في الداعي عن الأستاذ أو بالتأمل وتفكر وكثرة التكرار فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل وكفورا نعم.
وكفورا وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم na'am mala Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama yana bayani game da abin da ya shafi aibu na rubuta ma'anar abin da baka fahimce shi ba a bakin malami ka rubuta shi da yaren da kake karatu da shi da yaren da kake magana da shi wannan yana da aibu ya ce to wayan bagi ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi wanda yake so ya zamanto gwarzo a cikin abokanan shi an ya ji tahida ya baza ma ƙoƙarin shi ya yi ƙoƙari ya bayar da matuƙar ƙoƙarin shi filfahmi anil ustazi cikin fahimtar karatun da yake koya daga wajen malami to ya zamanto lokacin da yake karatu a wajen malami ya tsaya ya kashe kunnen shi ya yi kasage dukkan waɗansu shagulgulla na duniya kafin ya zo makaranta ya karkaɗe su ya ajiye su a gefe ɗaya idan ya zo shi makaranta ya zamanto abin da yake gaban shi shi zai yi ƙoƙari ya gane ma'anar shi ba wai sai bayan an gama karatu ba ya je shi ya kunna karatu ya saurara sannan kuma guraren da bai gane ba ma'anar su ya rubuta su da yaren da yake bukata ba a san haka nan ana so ɗalibin ilimi idan ka zo makaranta ka tsaya ka nutsu da kyau ka san abin da kake karatun da ake koya maka ka yi ƙoƙari ka fahimci abin da malam yake faɗa kadda dan kana ɗaukan shi ala a salula ya zamanto ka bayar da hankalinka wani guri sai ka tashi in ka je gida sannan kuma za ka yi nazari ka kunna karatun nan ka dinga bibiye shi wannan aibu ne mai girma ga ɗalibin ilimi aubit ta'ammuli ko kuma da lura da kyau ya dinga tsayawa yana jin abin da malam ɗin yake idan ya zamanto mutum ne wanda yake mai wahalar riskar abin da ake to ya zamanto hankalin shi wanda zai bayar wajen sauraron malam lokacin da yake bayani ya lura da kyau ya kalkaɗe zuciyar shi daga dukkan waɗansu tunaninnika na duniya idan ya zo shi makaranta wattafakkuri da kuma tunani tunani lura da abin da malam ɗin yake faɗa me ya faɗa a guri kaza me ya faɗa a guri kaza za mu ga cewa a cikin wato hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan da ake ce da su musalsal wanda musalsal shine hatta irin zaman da malam ya yi lokacin da zai gaya maka wata magana kai ma sai da kai irin shi irin maganar da malam ya yi lokacin da zai faɗi maka wannan maganar sai da kai irinta irin mulmushin da malam ya yi sai da kai irin shi to mu diba mu gani yadda malamai magabata suke da kwaɗayi wajen koyon karatu a wajen malami idan suka je duk waɗansu abubuwa da shirme da hayaniya da surutu ba na makaranta ba ne idan kana so ka zamanto jakin baya ka zamanto ka koma duku shine in ka zo makaranta ka dinga surutu sai ya zamanto ka tashi da surutu ka koma gida sai ya zamanto malamin surutu sunan ka ba malamin karatu ba mun gane da kyau wa kasratit takrar da kuma yawan tattasa karatun da mutum ya koya idan ya zamanto kai idan ka je makaranta makasudinka shine ka koyi safaha biyu ka koyi safaha uku amma ba ka da alaka da in ka zo gida ka ba da awa biyar a kan yin nazari wallahi wallahi sunanka wanda yake ba mai son karatu ba inda za ka je ka kai rabin safaha ka zo ka ka ba ta awa biyu ya fi wannan safaha biyu safaha uku da za ka je ka koyo ba za ka tsaya ka yi nazari mai kyau ba saboda a yanda muka yi bayani a kai a baya akwai maganganu na malamai sosai wanda muka kawo wajen abin da ya shafi tsayawa ka koyi karatu a hankali kamar yadda mun kawo maganar al'imamu abu hanifa annuman ibn sabit allah ta'ala ya jikansa da rahama wanda yake bayani akan wajen ɗaukan karatu ba da yawa ake bukata ba ɗaukan karatu inda za ka shekara biyar a littafi ɗaya littafin nan in littafin aƙida ne ka koya ka tsaya ka fahimce shi da kyau ko to zai koyar da kai littafin aƙida goma don haka ka karanci littafi goma a cikin fanni ɗaya na ilimi to ka tsaya ka yi wa ɗaya karkarewa da kyau to sai fassara maka littattafai da yawa a wannan bangaren amma in ya zama to himmarka a kullum shine yaya za a yi in gama wannan littafin in shiga wani littafi yaya za a yi in gama wannan littafin in shiga wani littafi to har yanzu baka daga cikin ɗaliban ilimi wanda ake tunanin cewa a gobe za su tsaya su karantar da al'umma mun gane da kyau fa'innahu haƙiƙa yadda lamarin yake idza qalla sab'u idan dokan karatu ya zamanto dan kaɗan ne ka ɗauki waɗansu kalmomi yan kaɗan wanda ba su da yawa wa kasurar takrar sai ya zamanto muraja'a tittisa wannan karatun ya yawa ka je ka gida ga baki ɗaya kai yawaita biya shi ka mushi biyawa goma ka mushi biyawa ashirin ka mushi biyawa talatin wata ammulu sannan kuma ya zamanto ka lura da kyau lokacin da kake karatu a gaban malami din ka bayar da hankalinka wajen abin da malamin yake faɗa sannan kuma da ka zo kana karatu din kana nazari ba a gurin da za a ɗauki hankalinka ba ne kake nazari a gurin da jama'a ba sa ganinka inda za ka yi a nitsi ba wani wanda zai sha maka kai watakila salularka ma za ka sa ta cikin silansi in kiranka aka yi sai dai ka ga haske ya ɗagu ba wai ƙara za ka ji ba ko tana jir ta sa ka kai karkarwa kai ma kawai sai dai ka ga haske ya ɗagu ya kuru to yanzu a wannan lokacin yudiriku ɗalibin ilimi zai riske abin da yake karanta a wajen malaminsa wa ya fahamu kuma zai fahimce shi fahimta wanda take mai kyau to haka ya kamata idan kana son karatu ba yawa ba ne karatu albarka ita ce karatu inda a ce za ka yi karatu ka karanta littafi goma amma sai ya zamanto kana musu shaɗa kanka za a zo a maka tambaya a cikin littafi an wuce gurin amma ka ka rubuka ido kare ka raba ido to wallahi wallahi wannan ba karatu bane kake ka canza akala ka koma karatun da in aka maka tambaya ba ruwanka da wani lokacin da mutane suke wurga ido kai kuma lokacin za ka ce alhamdulillah an gane ko sai ya tafarra lailu an subhihi wa inda limtihan yukramu rajulu aw yuhan a lokacin da aka yi tambaya a nan ne za ka gane mai karatu da wanda muna karatu ne a yanzu idan ana karatu haka ana cikin rarina ba za ka gane ba wannan ɗalibin ilimi ne wancan ba ɗalibin ilimi ba ne sai lokacin da ya zamanto lalle fagen na ɗaliban ilimi ne za ka gane lalle akwai masu karatu mun gane da kyau a haka a surutu in wancan ya yi ihu wancan ya yi ihu ba za a gane mai karatu ba a ciki amma lokacin da aka ɗauko takarra aka damƙa maka aka baka bik aka ce to uku tumnin kaza ila kaza a nan za ka gane mai iya zance da wanda yake da gaskiya mun gane da kyau shi yasa a kullum karatu ba cika littattafai bane mu tafi makaranta ba shi bane karatu yan uwa in littafi ɗaya za ka raka zawa makaranta da shi amma karatun da kake mishi kana mishi karatu wanda yake mai kyau ana maka bayanin da za ka gane ya fi ka je ka karanta littafi goma wanda kai ma baka san abin da kake koyo ba wataƙila za ka zo ka tarra wata kalma an gaya maka ba'anarta amma baka fahimci ba abin da take nufi ka je ka isar da ita zuwa ga na ƙasa da kai akan gurguwar fahimtar da kai ka mata shi kenan sai ya zamanto ka hallakar da al'umma kan hallakar da kai kake cikinta wanda wannan shine kalubale na ɗaliban ilimi mun gane da kyau saboda akwai malam hakim wani tauma alhakim ake ce mashi yana karanta sayar bukhari sai zo wani hadisi ana ce da shi alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'in wato wata kwaya ce baka idan mutum ya yi amfani da ita da niyyar Allah ya bashi waraka ta ciwon kai da yake Allah zai bashi lafiya idan ka yi amfani da ita da niyyar Allah ya sa ciwon cikin da kake tare da shi ya yayi Allah zai baka lafiya idan ka yi amfani da ita kana gudawa Allah ta'ala zai baka lafiya irin zuma ce shikenan to shi da yazo yana karantawa lokacin da yazo shi nuskha din da take hannun shi ya unci alhayyatu sauda shifa'un min kulli da'i bakar macijiya waraka ce daga dukkan cuta haka ya karanta abu shikenan sai yazo yake baiwa mutane fatawa fadar manzon Allah ce kuma cikin bukhari ne ba a ja a cikin bukhari kenan sai je ya ta sa mutane suna in mutum ba shi da lafiya ce je ka samu bakar macijiya ka kashi ka sha dafinta kenan kawai mutum ya je shi kowa in ya sha dafi sai ya mutu ya sha dafi kawai sai ya mutu maimakon ka samu lafiya sai ka mutu yace to maganar annabi ce su kuma mutumin da yake mumini ne mai ikhlasi in ka ce wannan maganar annabi ce to babu ja ba zai maka garraba ba yana ake ta cikin wannan yanayi kawai sai wani malami ya zo garin ce to ga shuwa mu mun rasa yadda za mu yi aiki da wannan bakar macijiya amma malam ya ce bakar macijiya ake samuwa kuma hadisin cikin bukhari ya ce cikin bukhari ba ce kai babu hadisin nan cikin bukhari aka kirayo malam ya ce akwai shi akwai shi eh ku buka karatu ne shi yasa ku gani ba ya da ko fafal fafal ya fallo mishi ya ce ga shi nan kala rasula alhabbatu alhayyatu sauda ya ce to ka gani irin ta ka tobarar da kai jahilcin da kai kenan wannan shine jahalun murakkab kenan baka sani baka ce ka sani kai shishigi ce to wannan alhabbatu sauda ne ba alhayyatu sauda ba shine halaka waɗansu abiyati guda uku wanda suke zargi irin waɗanda suke irin wannan karatu ɗin za ka yi karatu amma kuma ba dan ka fahimta ba dan ka yi rigima da mutane to sai ya zama to Allah ta'ala ya toshe kwakwalwar taka iya abin da za ka fahimta shine ka je ka yi garrama da mutane amma dai kai ka fahimci addini har ka koyar da waɗansu haramun alaika na'am
da bai bila kudu harfaini khairu min sama'i wa qaraini
bukirai na ake ce na ga yawanci wa karai ne yake mana bukirai ne
na khairun min sama'i wa qiraini wa fahamu harfayn khairun min min hifzihi wa qiraini wa idha tahawana fi al-fahmi wa lam yajtahid wa lam yajtahid marratan aw marratayn ya'taru dhalika fala yafhamu al-kalam al-yasir na'am shikenan faqad qil wato haƙiƙa an faɗa malamai suka ce hifzu harfaini wato mutum ya haddace kalmomi guda biyu ya rike su ya san ma'anarsu khairun min sama'i wukiraini ya fi alkhairi sama da ya je ya zauna ya saurari laftu guda biyu na littattafai a ce ka koyi waɗansu kalmomi guda biyu ka san ma'anarsu ya fi alkhairi sama da ka zauna ana zaune a karance sayar bukhari amma kuma baka san komai a ciki ba gane da kyau a kullum malamai abinda suke gabatarwa shine hadda da fahimta ya fi yawan karatu sama da wato shine ya fi yawan karatu wanda ba hadda a cikinsa kuma ba fahimta wa fahimu harfaini khairun min hifzi wa wiƙiraini sannan kuma fahimtar haruffa guda biyu ka tsaya ka fahimci haruffa guda biyu da kyau a gaban malami ga abin da suke nufi waɗannan kalmomin guda biyu kalma ɗin ta'al tana ɗaukan kaza tana ɗaukan kaza tana ɗaukan kaza waccan ita ma tana ɗaukan kaza tana ɗaukan kaza kadda kai gaugawa to khairun shine yafi alkhairi min hifzi wujiraini daga haddacewa laftattuka guda biyu na na littattafai manya-manyan laftu na littattafai a ganka in za ka je makaranta kana cika baro da littafi wallahi mai hankali ba za ka ba shi tsoro ba an gane da kyau cika littafi ka tafi a cikin shi ka ka tafi makaranta ba shi ne karatu ba ba kirin kirinkin ba ta yi mai don ka ga mutum da rafkekin allo ba shi yake nuna akan cewa mahaddacin alkur'ani ba ne akwai masu karamba ne akwai wani za a ga ko izu biyar ba shi da aka amma allan shi ya fi wani allan wanda ya fi sauka goma ta satu za a gan shi da rafkekin allo ya kan tsama rubu a ciki amma in zai biya maka shi a haddace yake in zai biya maka shi sai ya banna sama da ashirin a ciki amma ga wani da allan shi dan karami in ya maka karatu ka san shi kowa ne ne to haka ne littafi ba yawan littafi ba ne zai cika maka gaba yawan littafi inda har ya zamanto ba nazari ba fahimta ba karatu ko alama ba za ka hada ba da mutumin da yake zuwa makaranta da littafi da yake bi a sannu-sannu idan aka ce ruwa mai aikin sannu kenan a hankali a hankali yana kororo cewa sai ga wani guri in baka yi lissafi ba in baka gyara gurin ba watan ya zubda maka katanga gaba ki da ruwa mai aikin sannu kenan to amma in ya zama to mutum sai da ya bada tsoro zai yi kwashi-kwashi ne daga ƙarshe kuma la'arban gaba wala zaharin abuka mun karanta wani a baya kun irin mutumin da ya zamanto ya tafi makaranta ya kashe lokaci da yawa ce yanzu wani zai je shi makaranta ya yi karatun awa uku awa hudu amma in ya zo shi gida ba zai iya nazarin minti talatin ba kai yanzu ka san ko babanka ne yake raba karatu a irin wannan yanayin ba zai baka karatu ba ko shi ne in kai jarrabawa za ka ci ko ba zai baka jarrabawa din nan ba ka yi karatun awa uku ka zo ka yi muraja minti talatin ka yi karatun minti talatin ka yi muraja da awa uku wannan shine ana kyautata zaton za ka fahimci abin da kake mun gane da kyau karatu sai da nazari na'am wa idza tahawwana fil fahmi to idan mutum ya zamanto yayi kasala ma'ana tahawuna ma'anar shi ta kasala kenan wa idza tahawwana idan ya zamanto mutum yayi kasala yayi lalacewar jiki ya saka jikin shi ga baki ɗayan shi lokacin da yake karatu a wajen malam filfahami bai yi kokarin fahimtar karatun da yake koya ba a wajen malam lokacin da ake mishi bayani walam ya ji tahid bai yi kokari ba kuma da ya zo gida marratan ya biya wannan karatun sau ɗaya au marratain ko sau biyu ya atadu dalika to zai saba wannan al'ada ɗin zai saba yin kasala kullum in ya zo makaranta wani lokacin a ringishe zai yi karatu kai kasan dai ko malam ne a ringishe don ya tara ne yake ringeshe amma ka zo makaranta kai a ringeshe malam a ringeshe kuma ka so ka ce so kake kai karatu in malam ya gaya baka lokacin da ya karatu a lokacin da ya shi a dan guguce ma yake mun gane da kyau to in ya zama to mutum baya da kokari ya zo ce to tunda dai ana doka ai sai ya sa ma tunda akwai abokin shi da yake doka wani ya kiraye shi a waya shi kenan sai ya tashi fita su yi hira ta minti sha biyar in ka mai magana ce to ai na ɗaukan karatun ita ko wannan hira ce mai muhimmanci idan ka nuna cewa karatun da kake ɗauka ba shi da muhimmanci malamin da kake karatu a wajen shi ba shi da muhimmanci a wajen ka akwai buƙatar idan kana karatu wallahi mutum ya yi ƙoƙari in mutum bai yi ƙoƙari ba bai bada ƙoƙari ba a farkon karo ko to bayan da za a yi abin da ka saba yin shi kuma daga ƙarshe ka ce ka dawo ka canza in mutum ya saba lalata a farkon tafiya to ba yanda za a ƙarshe ya gyara sai illamar rahimar rabbuka ba kowa ba ne yanzu mutumin da ya kai muktasar yana karatu zai je shi da littafi biyar makaranta ka ce mishi wani dabarar da nake so in gaya maka shine karka zawa da akhbar ya koya maka wataƙila daga rannan ya zama abokin adawarka sai za ka yi wani yare na ne an gane ko shi kuma ya gaya maka yadda za ta fidda kai ne to amma saboda mu bayan da za ta fidda mu ake gaya mana mu bi yanda mu muke gani shi muke doka shi kuma a yanzu duk wanda aka ce maka ya bi ta guri in ya gaya maka ga abin da zaka yi in ka kiya to fa ma za ba da alhaqi illa dalal wata ran kana nan kana tafiya kana tafiya sai ya zama to akwai waɗanda suke yan bayan ka ne ka ba su shekara biyar shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin shekara talatin lokacin da kake karatu ko haifarsu ba a yi ba amma kuma su zo da kaɗan-kaɗan da ke sun sun bi mataki ɗaya bayan ɗaya dalla dalla dalla dalla kaɗan kaɗan kaɗan su je su wuce duka inda kake tunani kuma har karka mamakin su ya aka yaran nan tun kan a su muke karatu kuma ba mu daina ba har yanzu muna yi amma kuma karatun su ya fi namu inganci karatun su ya fi namu kwaliti karatun su ya fi namu albarka sai ka binciki kanka akwai abin da ake cewa ruku ta'allumin ilimi hanyoyi na neman ilimi to ka cika su ko baka cika su ba abin da aka faɗa maka kayi aiki da shi ko ku a yasar da shi kai to ba za ka fahimta ba idan hanya ɗaya idan ka bari cikin hanyoyi na neman ilimi ko to bayan da za ka dace zuwa ga manufarka na'am da haka fala ya fahamul kalamal yasira to saboda ya zamanto mutum ne mai lalaci mutum ne mai kasala ba zai fahimci ba zance wanda yake dan kaɗan ma ballantana kuma zance wanda yake mai yawa in dai mutum ya saba wa kanshi son hutu in ya zo makaranta ya huta in ya je gida ya huta ya je ya zauna a fada a zagi wancan da shi a ci mutuncin wancan da shi a yi da wancan amma in ya zo gida kawai in ya fara shinkori sai da asuba to kada yi tunanin cewa zai zama wani abu a gaba mun gane da kyau na'am
فينبغي ألا يتهاون في الفهم بل يجتهد ويدعو الله تعالى ويتضرع إليه فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب, ولا يخيب من رجاه to shi kenan fayan bagi ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi a lokacin da yake zuwa makaranta allah ya tahawana kadda ya yi kasala ya yi watsi filfahami wajen neman fahimtar karatun da yake koya a gaban malam idan ya tafi kadda ya yi watsi da wannan kada mu shigartu da irin wayoyi da sauransu a makaranta waya in ka zo makaranta da ita ga sayan da za ka yi da ita idan kai baka shagaltar da ita ba ita za ta shagaltar da kai dannawa da za ka yi ka yi mesaj ka mai da wani mesaj da aka maido maka da aka maka ka yi wata magana da kake bukata kawa wani bife kawa wani mesaj da sauransu wannan gabaki ɗaya sai ya tafiyar maka da albarkar da zaka samu a gurin karatu ne shedan ya yi amfani da kai ta hanyar can gida bai barka kai barci ba ya kaka makaranta kuma ladan da zaka samu a makaranta ya hana ka ka samu sai ka tashi ka zama to babun baɗinu kai ba a nan kin ba kai ba a can ba mun gane da kyau bal bari dai ya ji tashidu ya baza ma kokarin shi ya yi kokari iya kokari waidu'ullaha ta'ala sannan kuma babban abu ya dinga roƙar ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ya tabbatar da shi akan wannan hanya ta neman ilimi akan ya cire mai girman kai a wajen neman fa'ida akan ya tabbatar da shi akan abubuwan da ya fahimta na gaskiya ya zamanto yana aiki da shi akan ya tabbatar da shi akan wanda ya buƙaci ya gaya mai wannan gaskiya din kuma ya san ba izgili yake ba zai gaya mai akan kuma ya ƙara haskaka mai zuciyar shi wajen fahimtar addini na musulunci wa ya tadarra'u ilaihi ya dinga kaskantar da kai zuwa ga Allah a kullum bawa ya zamanto yana kaskantar da kanshi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala fa innahu yujibu man da'ahu haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana amsa kiran dukkan wanda ya kiraye shi dukkan wanda ya kirayi ubangiji to ubangiji zai amsa mai wannan kira Allah ta'ala ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni ne kuma zan amsa muku lesefa sai gare ka sha yanzu biya yanzu idan ka roƙe shi Allah zai amsa maka da ya ce astajibu lakum Allah ba irin mutane ba ne ba irin mutum ba ne ya ce idan ka yi kaza zan baka kaza kuma in ka mishi kaza din ka yi ta zuwa da zawwa da kyat zai baka rabi a ciki Allah in ya ce yi kaza zan baka kaza ko to idan kai ka gabe maka baka binciki kanka akwai wani sharadi da ka rasa ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati idan ya zamanto ka tashi cikin dare ka roki Allah Allah ina so ka bani ɗa na gari Allah ina so ka mun kaza Allah ina so ka mun kaza amma sai zaman to a zuciyar ka dama ciki Allah ya Allah mun kaza jinna to dai mu rika daga dai muna roƙon Allah to kai da kanka kai shakka ya za ka samu nasara amma kai ka tabbata Allah ne mai shikenan kuma sai ka gaya mishi to ja bakin ka kyale ba ruwanka ka ce wallahi mu yi muke mu yi muke amma kuma Allah dai bai amsa mu ba karatun nan wallahi makaranta muke zuwa kuma da daren tashi muke mai addu'a malam kawai dai Allah ne dai bai gaba damar bamu to dama ka yi shakka a cikin lamarin wani za ka ba shi ɗakani ya je shi ya yi bayan ya yi ya dawo ya ce malam akwai wani wanda ya fi shi in ayar ƙur'ani ce aka baka kowata ayar ƙur'ani in ka karyata ɗaya duka ne ka karyata in aka baka lakani na ayal qur'ani in ka je ka aka ce ka yi shi ko in ka dawo ka ce a baka wani saboda wancan bai ci ba to wallahi in duka qur'ani za a doka a baka in ka je ba zai ci ba an gane da kyau idan ka ce aya ɗaya ta alƙur'ani ka yi amfani da ita Allah bai biya maka buƙatar ka to ko ƙur'anin duka ka ɗauka ka yi amfani da shi Allah ba zai biya maka buƙatar ka ba saboda zuciyarka ba ta da kyau zuciyarka akwai tsatsa a ciki na'am wala yukhayyibu man rajahu Allah tabaraka wa ta'ala baya tabar da wanda yayi kaunar samun alkhairi a wajensa duk wanda ya kaunaci samun abu a wajen Allah ko to Allah ba zai tabar da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani ni ina inda bawa na ya zace ni idan ka zaci cewa Allah gafurur rahimun ne mai bayar da kyauta ne mai gafarta wa wanda ya nemi gafara ne wajen shi mai agaza wa wanda ya nemi agazawa ne shikenan Allah sai ya maka amma in ya zama to dama lokacin da zaka zaka ce to mun yi dai amma dai kawai dai abin da ya yi ƙarfin addu'a to sai ka je ka gama shi da alhaji wani ba ya yi ƙarfin addu'a ba je ka gama shi da alhaji wani shi kawai zazzaje ka in gane ku Allah din dai shi ne Allah alhaji wani ma da kake gani da shi yake karya yau Allah ta'ala ya tsame hannun shi cikin lamarin alhaji wani ku wallahi ba zai kai gobe ba ba ka ce babin ya fi ƙarfin addu'a ka je ka gaya wanda zai maka maganin shi to abin to haka ya kamata mu lura da kyau Allah in dai ka meka kokon baranka zuwa gare shi ko to ba zai tabar da kai ba Allah ba irin mutane ba in mutum ne yau ka je ka roke shi ya share maka hawaye gobe ka buga sallama daga an yi sallar asuba ka je kwarkwar kwarkwar waye ka ce ni ne alhaji wallahi matsalar nan da ita je ita ce wakin ma da ita taso babu abinci ne a gidana kuma ga yara da sauran sai ce to babu komai malam shi kenan ya shiga wato ya dauko jika ka kare baka kana godiya na gode alhaji yana da washe gari ka zo kwarkwarkwarkwarkwar waye da ƙarfi zai daga wani waye wani ka ce mahala lajini ne da malam da ya zo shi ya zo ya baka ko to rana ta uku in ka zo yana gani in bai cewa ba mai gadin shi kowane ne in zo kore shi kore shi kowane ne ya ce mishi kowane ne kowane ne na ce maka kowane kada ma baka damar ce kalya ma baka damar wani wane ne wane ne da sauransu kowace ni na ce huta nake wata in ka dame shi ya akwai irin wanda koran da ake haɗawa din a kyauri in ka zo ka kurkura kik ta kama ka shikenan in ka koma ka rabu da shi duk wanda za ka takura da roƙon shi ko wallahi hushi zai da kai ko daga huska ya nuna maka bai bata bare in dai ka cika roƙon mutum abu to wannan hushi zai da kai haka wani mawaƙi ya ce amma Allah ta'ala shi ko lokacin da baka roƙon shi shine yake hushi da kai Allahu ya gadabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu ya gadabu Allah in ka daina tambaye shi fushi yake yi da kai amma 'ya'yan annabi adam ko a lokacin da ake tambaye su a lokacin ne suke ƙara hushi in ka yi wa mutum yau ka mishi gobe ka mishi jibi inda yana ganin kimarka da darajar ka to ta zuge yake nan ana zana mutane masu mula da ce aka yi malam wannan wani kuke ganin shi haka kamci wannan kamar mutumin kirki wani akwai ma wanda hishi son duniya ka zo ka huce biya kai da ana girmama ka kaga fada an zo ka yi sallama ma an rabu da kai to ka rike mutuncinka ka gaya wanda in ka gaya mishi shi ko zai kara san ka kuma zai maka abin da kake so din asiri rihe ba tare da ya je ya gaya wa wani ba kuma daga Allah ne abu na'am
أشرنا الشيخ الإمام الأجل قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار رحمه الله تعالى إملاء للقادر خليل بن أحمد أح أحمد أحمد السجزي أحمد أحمد أحمد السجزري في ذلك أخدم العلم خدمة المستفيد وأدم درسه في عقل الحميد وإذا ما حفظ وإذا ما حفظت شيئا أعيده ثم أكله غاية التأكيد ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد وإذا ما أمنت منه فواتا فامتدد بعده لشيء جديد مع تكرار ما تقدم منه اعتناء بشأن هذا المزيد ذاكر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي من أولي النهاب بعيد إن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد حتى لا ترى حتى لا ترى حتى لا ترى غير جاهل وبليد ثم ألجمت في ثم قيامتنا ألجمت ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت في العذاب الشديد awwala ina ga yawanci na mu uljimtu yayi go awwala to uljimta ne anshadana shaykhu al-imam الشيخ dattijo al'imamu shugaba al'ajallu mai girma kiwamuddin tsayuwar addini shine hamad dan ibrahim dan ismail as-saffar rahimahullahu ta'ala allah ta'ala ya ji kansa da rahama an shadana ya saba mana waka imla'an lilqadil khalil bin ahmad as-sajziri wato wannan shifta ce ga babban malami alqadi al-khalil ibn ahmad as-sajziri wato wannan malamin yana da kwai nisba kusan ta kai guda uku waɗansu daga cikin malamai suna ce da shi khalil ibn ahmad as-sarkhasi An gane ku waɗansu suna ce mishi as-sajziri to akwai ɗaya wanda na manta da ita amma kusan guda uku malamai suka kawo wajen abin da ya shafi nisbarsa don idan ka gani a wani guri dai shine wannan al-khalil ibn ahmad saboda khalil ibn ahmad a cikin malamai wanda suka tumbatsa wajen mutum shida ne masu wannan suna mutum shida ne masu wannan suna kuma kowane bambanci shine kawai nisbarsa ita ce take bambanta shi da dan uwansa ina ga wannan lokacin da muke magana akan wajen abin da ya shafi a cikin kitabinmu na littafinmu na nukuba karatunmu mu yi magana akan abin da ya shafi malamai wanda ya zamanto sunayensu da sunayen iyayensu ya yi daidai da juna kawai alkuniya ce a alkuniya ko kuma nisba ce ta can- ta- ta sha bambam tsakankaninsu wanda wannan alkhalilu ibn ahmad wajen misalai an kawo su wajen guda shida ne cikin malamai wanda suka yi hoɓasa a cikin addini na musulunci to ya saba mana waka fi zalika cikin abin da ya shafi kula da ilimi da kuma baza kokari a cikin ilimi Mm. To, yake cewa me? أخدم العلم هو؟ نعم. أخدم العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بعقل حميد وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكيد ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد وإذا ما أمنت منه فواتا فانتدب بعده لشيء جديد مع تكرار ما تقدم منه اعتناء بشأن هذا المزيد ذاكر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي النهى ببعيد إن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت في العذاب الشديد يوا تو wannan malamin ce khudumil ilma wato kayi wa ilimi hidima wato hidima da aka ce ka yi wa wani hidima shine ka yi ta kokari idan ya zo ka mishi fafutuka ko ka yi ba ko ka mishi hidima shine yana zauwa ba ka zauna ba ka tashi ka shiga ka huto ka zo mishi da ruwa mai sanyi ka ce akar makalla bismillah ka shiga ka ce mata kin gyara salatin ta ce a ina kwadawa ne ka ce to bari da koma da su ka shiga ka huta ka je ka zo ka je ka zo ka kasa zama to haka ilimi yake bukata an gane da kyau da kowane lokaci idan aka ganka kawai kana cikin karatu kana wa ilimi hidima Allah ta'ala ya ƙara wa Dr. Sani lafiya wannan malami yan uwa yana da kwai abin mamaki cikin karatuttukan shi mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai karatu da san masu karatu a cikin zuciyar shi tambaya aka mishi akan me ya fi so a cikin duniya a yanzu bai tambayi ba bai ce ba abin da ya fi so shine ya ga gashi yana cikin mota yana takata ya ce kawai abin da ya fi kauna a cikin duniya a yanzu kawai ya ganshi kawai a cikin labararan shi yana karatu Mm, ce wannan shine abin da ya fi so a cikin duniya shi yanzu ya ce irin ɗalibai wanda za ka ga cewa suna da kwai lokaci na zuwa ziyara ya ce wannan ba san abin da suke ba ya ce ziyara in za a kai ta shirya ake a yi karatu in aka ji shi ne ziyara shi ne za a ga yawancin ɗalibansa wanda suka yi karatu a wajen shi ba sa yarda su yi bulaguro haka nan in za su ka maka ziyara to shi ne ka shirya in kai ba za su koya maka karatu ba ko kai ba za ka koya musu ba to ka shirya ɗalibanka in sun zo su koyar da su karatu sun zo ziyara kuma sun fa'idantar da al'umma a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya to haka ya kamata in za ka je gurin wani malami ziyara kar ka je ka zauna reshe shi ka hana shi karatu ka je ka yi minti talatin minti arba'in in ka je ka gaida shi minti uku tashi ka shiri ka bar shi karatun shi karatu yana buƙatar ka mai hidima in dai ka ce za ka daina yi wa karatu hidima saboda shagulgulla na duniya to ba yanda za a shi kuma ya baka abin da kake so mun gane da kyau ko shine yace ka yi wa ilimi hidima khidmatal mustafidi irin hidima ta mutumin da yake neman fa'ida irin hidima ta mutumin da yake neman haɓakar dukiyar shi wani za a ga a ɓangaren dukiya fa a ɓangaren kuɗi ko da waye za su iya sabawa yau in ya baka kaya baka kawo mishi kuɗi ba ko to zai iya kai ka kotu saboda wannan kayan amma yanzu wani za a ga cewa shi ina gami shi da wannan a karatu yin wani ya zo bata maka lokaci ba za ka iya bacin rai ba akan wannan amma inda wani zai zo ya ce akar maka lahu akwai takara da za a yi muje za ka ce to to to to yanzu takaran nan ko kai ka sani dala ɗari ɗari ce ake rabawa dala ɗari ce ake rabawa da shi kenan za ka fito kawai sai wani ya sallama salamu alaikum wani yau ziyara ce na kamaka shi kenan ya zauna hal a kare ta karan nan baka je bai shi kenan ya ce to kuma gata malam za mu tashi mu shiri in ya shiri ka fara tsine mishi albarka shi bai kamu ba ko biye ya zo shi ana ne jinin samu dan abin da zan sayi man dama a gidana za ka yi ta zagi akan dala ɗari da karasa amma a matsayinka na malami mutum ya zo ya bata maka lokaci awa ɗaya awa biyu ba za ka ji ba ciwon wannan lokacin da ya bata maka illa kawai ka ce ma ka gode ka ji daɗin wannan ziyara kuma ka ce kai ma a shirya wata kwamfala za ka kai mushi ita za ka je ka ziyara a kullum ya sai ka lalace a ziyara mun gane da kyau in za ka tafi ziyara ziyara lokaci gare ta ɗalibin ilimi wanda yake neman karatu ziyara daga subudu zuwa laraba ba tashi ba ce illa inda barurati daga subudu zuwa laraba wannan ziyara ba taka bace wanka ka sa sabbin kaya daga subudu zuwa laraba wannan ba naka bane an gane da kyau ka hau sabon moto daga subudu zuwa laraba ba naka bane karku ce dai kuma na zurba fadewa so dai mutum ya yi abin da yake daidai gwalgwado kala doki da yawa wa adim darsahu malam ya ce ka dawwamar da karanta ilimi bi akalin hamidi da hankali wanda yake abin yabo to amma waɗansu daga cikin nusakh na ta'alimi nan gurin wa'adim darsahu bi fi'lin hamidi yake mun gane da kyau na san duka nan babu nusakhar da take dauke da wannan ko to akwai nusakha din da take cewa bi fi'lin hamidi ka dawwamar da karanta ta'alimi ka dawwamar da karanta ilimi bi fi'ilin hamidi da aiki wanda yake abin yabo to bi aqlin hamidi hankali abin yabo mai hankali kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce shine man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut ko mai hankali shine wanda yake yi wa kanshi hisabi kafin a yi mai hisabi idan ka je ka koyo karatu a makaranta kalka ce sai ranar da za a maka jarrabawa za ka yi karatu wanda yake yi wa kanshi jarrabawa kafin a kiraye shi a mashi jarrabawa a kullum in za ka yi nazari da sauransu ka dinga yi wa kanka jarrabawa ita ko ka rubuta ko ka karanta nan gudan ka fassara wa kanka ka gani abin zai iya yiwuwa ko kuma ba zai iya bai yiwuwa ka can ko wani guri kawai ka ce bari ka karanta hadisai goma ko ka karanta littafi ka karanta safa biyu ko safa uku ko ka karanta wani sumuni kawai ka ce bismillah wannan jalalainin na duk inda ya kamo kawai shi zan karanta yau ka ce inda karuna ce to ina ga kuɗi zai kai karanta inda karuna an gane to wannan shine ka dinga wato dawamar da karatu da hankali wanda yake abin yabo shine ya zamanto kai ka dinga yi wa kanka jarrabawa ba sai an ce baka zo a maka jarrabawa duk wanda zai dinga karatu sai radda aka ce za a yi jarrabawa rannan zai wuni yana karatu ba ɗalibin ilimi ba ne an gane da kyau karkuce ina hudu kowa daga cikin ɗalibai ba ɗalibin ilimi ba ne in aka ce za a yi tafiya yau za ka yi bulaguro shi kenan sai wani ya kawo maka dima ya ce to ga wannan a fafe shi a yi wannan da shi a yi sarka a tafi da shi ko a yi kirba wato wannan ake ce mata dima dai a yi taddawa ko kwaf na shan ruwa a ciki an gane ko idan ya baka a rannan za ka iya fafe shi kai komi da komi ko a ba zai yi ba ko akwai buƙatar sai ka jefa shi saman sauro ya bushe ya yi kaza ya yi kaza sannan daga ƙarshe a yi ko to irin da za ka ce radda za a yi jarrabawa ka ce rannan za ka yi karatu abinda ba zai yi ba ne dole sai ka yi karatu a baya kuma radda za a yi jarrabawa ka gane cewa lallai ka yi karatu amma in dai radda za a yi jarrabawa ne ka yi karatu ba za ka dan yi kwashkwash ne daga karshe kuma in ka zo ka karyar ka za ta bayyana mun gane da kyau to bi fi'ilin hamidi kwa shine aiki wanda yake abun yabo shine da yawan muraja yawan karanta shi shine abin yabo aiki abin yabo shine kasratu takrar yawan tittisa wannan ilimi din da kai wa idza ma hafizta shay'an a'iduhu ma din nan za'ida ce wa idza hafizta shay'an idan ka haddace wani abu minhu na ilimi to a'iduhu to kai ta maimaita shi kai ta tittisa shi kai ta muraja'an shi ka sabke littafi kaza ba shi yake nuni akan ka kare da shi ba wataƙila akwai aiki ja a cikinsa muraja'an nan shine babban aiki to kai ta maimaita shi kaɗa ko shi kai mai muraja'a in ma sabka biyu in ma sabka uku in ma sabka hudu in ma sabka biyar ila ma sha Allah sun ma'akiduhu sannan kuma ka ƙarfafa shi ka sa ya ƙara ƙwari ghayatar ta'kidi matukar karfafawa wannan kun ga hikimar da ta sa idan aka sauke littafi ake sake maida shi a makaranta ba wai saboda ba a gane shi bane ake maida shi saboda ka ƙara tantancewa abin da ka koya a baya in ka ce kullum sai sabo za a koyar da kai to sai ya zama to baya ta ka baka gane ka fahimta ko baka fahimta ba sai lokacin da aka zo fassara ta a karo na biyu za ka gane ka fahimta ko baka fahimta ba watakila kawa wata kalma gurguwar fahimta kuma daga ƙarshe sai ya bayyana a gare ka cewa wannan gurguwar fahimta ɗin da kai ba haka ba ce ga yadda take fahimtar daidai sun ma'alliɓuhu kai ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'abidi sun ma'alliɓuhu sannan kuma sai ka rubuce shi kamar da muka magana a baya akan abin da ya shafi at-ta'liq shine sai ka rubuce shi kai ta'uda ilaihi saboda za ka dinga komawa zuwa gare shi lokaci zuwa lokaci ka dinga ɗako shi kana takarar shi ran alhamisu da juma ba takara ba ke ɗakowa idan aka ce yau ka ya harra ka fara hadda ka fara tilawa shi kenan kawai dungurin da kauce ba ruwanka da takara alhamisu da juma akwai buƙatar ka yi takara ta izu talatin talatin akwai buƙatar ka yi sauka guda alhamishi sauka guda juma'a sauka guda da haka kaya yake zama amma in ka ce za ka yi kwashkwashko ɗan lokaci kaɗan za ka shafa ka rasa ɗan lokaci kaɗan za ka janyo wani rubu ka ji biya yana maka haka haka yana langada kai ka shiga wani izin ka ce kai wanda izin na hausa kama shi a cikin jama'a tun da kana kunyar kal a gane ka ne daga ƙarshe sai kama hausa zuwa gurin karatu kai ka san in ka je gurin tukuri yanzu ba sa'annin ka bane a gurin dole sai ana takara idan kana takara a lokacin nan ne zaka tsira da mutuncinka zaka shekara ashirin da biyar rabanka da rubutu amma kana kama tilawa za a ji kamar wata budurwar tilawa ce sabuwar tilawa za a ji kawai ɗanya ta tashi ba wani zancen wani garas garas garas a ciki ka ji kawai a ji kawai kana tafiya lulu kana tafiya tsari na tsohon moto ba to amma in ya zama to kana so ka ji tilawar ka irin na tsohon moto sai an yi ta mata bidan duk da ka hauta ka kwana lafiya ba ka ci jika na'am da ka kama guri ma da daɗi ya maka daɗi a maka gyara biyar ko shidda na wannan ta maka daɗi akwai gurin da baka ma iya kama shi to wannan karatu bai zauna ba kenan kaya ya taru ya taru ya taru shine yawan muraja yawan muraja shi yake sawa talawa ta zauna ya zama to kaji ta ka danne ta ko ina kaji in tashin ka aka yi daga barci aka ce bismillah akar makalla aka ce ina ce za a kama aka ce kada sami ce alhamdulillah suratul mujadalati madaniyatun wa haya ide wa ishiruna aya kawai ka fara an gane ko ba sai ka wani wannan ba ka ce a ce ka yaro ka ce a'a ai na san abin da ake nufi da ni garada ba wani gardi ne ana karatu su biyu ne suke tilawa kuma izo hurhudu ne suke ina ko izo bibi ne sai aka zo kan kadafula za a kwana kan kadafula sai dan ya ce to watakila saboda gobe shi wanda bakin shi ne zai kama kadafula sai ya ce saboda gobe ba kati bane ya zo shi da wuri in aka yi sallah sai ya dan tsaya yayi nafila ce zai kama kadafula a yanzu in ya yi rubin shi kenan gobe in ya zo shi kawai soban shi ne zai kama shi ga ce to ba matsala bismillah kare kama rafula al-mu'minun alladhina hum fi salati makhashi'un walladhina ma min lagaw muridun sai da yaje can wa qala al-malaa'u min qawmi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i al-akhirati wa atrafnahum fil hayati ad-dunya ma hadha illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإذا منناكم مخرجونكم ساهيهات sai ta yana za kwana sai ka shi kenan alhamdulillah ce don gobe muka zo ba kai ne za ka gama yanzu takun da ya mishi shi na in yazo zai kama ya ce haihata haihata shi ka ya gane ramin da ya mishi yanan kawo washe gari da aka zo cewa yau kaga yau cin abin nama bai cika ba mu je muka fara karatu da ya zo shi jiwa da ya gane shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hayyata limatu adun ce ka gane ashe da ya maimaita haihata zai ce a dakata ajiye na yi haihata ta hori ɗaya ce za ka yau to akwai irin abubuwan da gara da suke don su ci gyaran ka to amma in ka gano lagon sai ya zama to ka huce wannan matsala din saboda kai ma ka bugu ka san gardanci kawai yanzu an dan kai wani yanayi ne shi kenan aka fasa an gane da kyau amma in gardi wa gardi da aka ce mai garra mu shiga aljanna in ya shirya tafka maka wata sai ka yi mamaki a ƙur'anin ne zai kawo maka a zo ya maka sun biyu ce so yake ko baka musu ɗiya sha sha za ka ce miji koko da za ka yi haka zai ya maka haka ya maka haka shi kenan in ka can ko ka gano lokacin da kana gardi ka irin su muzabza bina bina baina sai ka yi ɗiya duka a ƙasa ka yi ɗiya uku baya ya baya shi kenan bina baina an gane da kyau to akwai irin abubuwa da yawa wanda na gardi ne idan ka huce gurin ka karance shi ka sani ga abin da ake cewa wannan guri in aka zo to ya samu sai ka zama to ka huta daga wannan matsala din an gane wani za ka ji ya ce rubuta min rambal rambal ce kuma a ƙur'ani take ka yi shuru ka ce ina ne rambal wannan ya ce ranun guda ba lam'ara ya ce to ka faɗi in za ka yi rambal in ka yi ra sai ka yi alif ka yi katon kuri sai ka ce balkar zabu bisa wa ya ji allaka kusura kuri balkar zabu bisa sai ci makaran bal an gane ko? yau ta kai kawo a cikin ƙura'ani ka ce an bala a ƙura'ani kuma ce mun ba da gari ce halin za a ce ku ba garada ba ne gardancin naku kawai na suna ne to shi yasa irin da abin da kasancewa na gardi ne ko to ka yi ƙoƙari ka shiga cikin garada ka san shi idan ka san shi ba za a layance maka ba in ka zo ka kama karatu da tajwidi aka ce yi na gona mana in ya isa ka ce wani kalar kuke so a muku dan zamne ko dan ringeshe ko dan tsaye to sai a yi an gane da kyau to amma dai saboda dai gaskiya na tajwidi ya fi lada kar ya zama to kuma an yi na na wannan din sai ya zama to an gane da kyau yau wala ya an san wancan din to falil alhamdu to shine thumma akidu ga ya tatta akidi na'am thumma alliqu kai ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi zuwa ga karanta wannan littafin da ka gama shi alatta abidi har ya zuwa ƙarshen rayuwarka kada ka ce yau kai kafi ƙarfin a ganka da littafin talimi a hannunka ka ce shekara ta arba'in ina karatu ilimi don a gane littafin talimi ya abin kuma ya kare mun to ai ka gani ya yanzu baka ma san me ilimi ba yanzu malam ɗin mu neman sani Allah ƙara mai lafiya za mu ga cewa ba a huce shekara ɗaya ba da wani abu da gama saukewa ishmawi da aka yi a masallacinsa kai ka san liman sani ina ga da sanin ishmawi da fara koyar da shi da ya fi shekara arba'in ya fi shekara arba'in amma kuma bai ce ba a wannan littafi ne na yara ku je ku nemi yara su koya muku saboda ya san menene abin da yake cikin ishmawi ya san menene abin da yake cikin ishmawi ya san kimar ilimi to amma in wani ne sha dai ba zai koyar da ishimawi ba a matsayin shi yanzu ya fi ƙarfin ya koyar da ishimawi to haka ilimi yake idan ka koyi karatu ka gama wani ya zo ka koyar da shi to kadda ka ce yanzu kai ka fi ƙarfin ka koyar da shi sai dai in ya zamanto ayyuka sun girmo sun yawa to kuma wannan ba wai na kare na shi bane a saboda yanzu akwai al'ahammu akwai abin da ya fi muhimmanci ga waɗansu daga cikin ɗalibai kana kawwanawa wanda yanzu in ka ce ka ba da lokacin koyar da ishimawi din zai zamanto ka cushe wata hanya kuma ta karu waɗansu daga cikin manyan ɗalibai shi kenan sai ka ce wani daga cikin ƙananan ɗaliban naka ka ce wani to koyar da ishimawi mun gane da kyau amma ba a rena karatu ba a rena ilimi wa idza ma aminta minhu fawatan fantadib ba'dahu li shay'in jadidi wa idza aminta fawatan minhu idan ka amintu ka samu garanti kana da garanti ɗari bisa ɗari na cewa wannan abin da ka haddace ɗin na baya ba zai kuce ba mun gane da kyau idan ya zamanto kayi ta bibiya shi kayi ta bibiya shi kayi ta bibiya shi irin in ƙur'ani ne har ma ka rubuta ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba to yanzu karatun alƙur'ani baya karewa amma akwai matakin da idan ka kai yanzu akwai al'ahammu qablal muhimmi karatun alkur'ani yana da mahimmanci rubutu yana da mahimmanci amma akwai matakin da idan ka kai za ka ajiye karatun wannan za ka ajiye rubutun nan mun gane da kyau shine idan har ka amintu ɗari bisa ɗari da cewa karatun da ka haddace ɗin ba zai kubce ba saboda waɗansu matakai da ka taka yanzu fanta dibli shai'i jadidi sai ka yi gaugawa ka je ka fara wani abu sabo kuma kana zamantowa ka abin da yake mai da bayan lokacin idan muka haddace alkur'ani muka je shi garas ko ina ka kama lafiya kalau kake ko sai ka zo ka fara karatun ilimi za a zo rana ɗaya ka ji kanka ya fara ciwo sai ka yi watsi ka ce tunda dai mun haddace ƙur'ani za mu ci albarkar makaranta sai mutum ya fasa karatun ilimi ya mai da kanshi malami saboda ya yi karatun alkur'ani wanda shi kuma haddan alkur'ani zalla ba tare da fahimtar abin da alkur'ani yake cewa ba wannan baya baka ma'anar sunanka malami mun gane da kyau sunanka almajiri har yanzu ba malami ba ne kai can ka je ka nemi malamai amma kai ba malami ba ne malamai suna can gurin da suke to idan ka haddace alkur'ani ya zamanto kana da garanti inda ba mu'jiza ba ta alkur'ani ce shi alkur'ani shi mu'jiza ne ko ina za ka iya kamawa kuma ka fita lafiya sai dai kawo mu'jiza ta alkur'ani kana da wannan garanti din saboda ka rubuta shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba sau hudu ba ka yi satin shi ka yi kaza ka yi kaza to kuma ba wai karatun shi ba za ka fasa a rubutun saboda a yanzu wani lokacin rubutu zai iya ɗauka maka awa ɗaya zai iya ɗauka maka awa biyu to yanzu wannan rubutun inda za ka mai da wannan awa ɗaya ta rubutun nan ko awa biyu ta rubutun nan za ka mai da ta wajen karanta wani littafi ka ɗauki awa biyu biyu a sati awa goma za ka samu a kwana biyar kenan a lokacin da kake rubutu din nan mun gane da kyau to sai ya zama to ka saka wani abu sabo a wannan gurin abin da baka sani baka je ka koye shi ba qur'ani bane kada ake so a haddace akwai abubuwan da ake buƙatar hadda a cikin su mun gane da kyau to da haka fantadi sai ka yi gaugawa ba a dahu bayan wannan abin da ka karance a baya ka haddace shi kuma ya zama to kana da garanti 100 bisa 100 ba zai zube ba sai ka yi gaugawa da she'in jadidi zuwa ga koyon wani abu wanda yake sabo amma kuma ma'a takarari ma ta ƙaddama minhu tare da tittisa abin da ya gabata na wannan sabon abin da zaka koya din idan ka shiga karatun ilimi to ka raka muraja ka raka bibiya abin da ya gabata na baya sannan kuma alkur'ani shi ma ba ajiye shi ba za ka a wajen rubutu ne ka daina amma akwai ka waɗansu aurat wanda ka dora a kanka a kullum in ma tilawar izu biyar a kullum in ma tilawar izu biyu a kullum in ma tilawar izu goma wannan kana da shi a kullum a din sati za ka yi sabka guda ko din sati biyu za ka yi sabka guda to shi kenan sai ya zamanto wannan abin da kake karanta na gaba kullum kaɗa ƙara kaɗan kaɗan ka ƙara kaɗan kaɗan shi ma kuma ka raka muraja'a sa sai ya zamanto ka danne alkur'ani kuma ka danne waɗansu daga cikin littattafai mun gane da kyau itina an bi sha'ani hadal mazidi saboda kula da sha'anin wannan abin da yake daɗuwa ɗin ka kula da shi abin da yake karuwa abin da ka ɗora shi akan alkur'ani in dai baka muraja'ansa ka bayar da hankalinka wajen karatun alkur'ani kadai to daga ƙarshe sai ka nemi karatun da ilimi ka rasa a ce wani gwani ne a cikin alkur'ani amma da ilimi baya fahimtar abin da ake saboda kan shi bai baiwa ilimin ba muhimmanci baiwa ilimi muhimmanci shine karaka muraja wannan shine baiwa ilimi muhimmanci inda yau zaka dinga zuwa makaranta ba ratan zuwa makaranta baka zuwa a makare amma in ka zo gida ka fi kowa barci ka fi kowa surutu ka fi kowa son yawo to kala kai tunanin cewa kai a gurin malam ka zamanto masoyin malam ne daga ƙarshe ya ce maka mako ma gida an sallame ka an gane da kyau don yanzu makaranta irin da ya ta'allo da sauransu ba a sallama amma irin makaranta ta nizamiya wanda in kai jarrabawa ta ɗaya ta biyu kai ba a baka ci ba ya ce to je ka kawa iyayenka aiki su ma iyayen sun sani a makaranta da a ce ana irin wannan ku yaro yana zauwa kullum da safe ya zo shi kawai tun yana yaro dama karankancin yake a makaranta kuf ya zazu dama gurin rere yake zuwa ya zamna ka gan shi da karen shi guda biyu ya zo shi ya yi ta haɗawa wani ya mishi sarƙaƙiya biyu wani uku ya haɗa su waɗa tip ya raka zuba ƙasa yana an tashi ya raka haɗa wannan da wannan ya haɗa kansu gwam ya gama da sauransu in ya shekara ɗaya ya ga cewa a ga cewa da huce ba uku da uzu hal yanzu ya kai wa ɗaya ce to je ka wata makaranta a kai ka gida ka je ka wa iyayenka aiki in dai za a irin wannan ko to za a ga cewa waɗansu abubuwan sun ragu ذاكر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي النهاب بعيد ce zakirin nasa wato ka dinga tunatar da mutane bil ulumi da sanin da Allah ta'ala ya baka ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai shi to kai kokari ka dinga tunatar da mutane da shi dan abin da ka sani ko mun kankanta shi akwai wanda bai san shi ba to sai kai kokari ka sanar da shi shi wannan shine idan har kana so ilimin ka ya habaka yau ka gama karatu ka gama karatu ka yi kaza ka yi kaza ko idan ya zamanto da ana ce maka gwani gangaren mahir a ƙur'ani sai ya zamanto baka koyar da kowa alƙur'ani ka zo ka zauna a share ɗaya kana zaune ka buga fuska kai ka zama gwani zakara ko to akwai wanda da kai ka san kafi su tilawa kafi su kaza kafi su kaza amma su da ke suna karantarwa zai zama to sun fi ka goge a ƙur'ana haka nan ilimi yake yau za ka yi shekara goma kana karatun ya zama to ba wanda kake koyarwa to ran da kace za ka fara koyarwa a rannan za ka gane kuranka a rannan za ka gane shayin ruwa ne to ka dinga tunatar da bayin Allah da sanin da Allah ta'ala ya hore maka sannai wanda kake da su ka san nahau ka san fiqhu ka san li'irabi ka san kaza ka san kaza ka san kaza to shikenan sai kai kokari ka tattara mutane ka sanar da su akwai lokacin da ilimi matakin wanda kake koyar da su bai kai a koya musu wannan ilimin ba amma saboda kai ka san in kace he sun kai wannan matakin za a koya musu wannan ilimin kai za ka ci baya shi ne sai ka saka wannan ilimi da a matsayin ribar ta udu ilaika ba zuwa gare su ba akwai ilimin da idan kana koyarwa da kai da ɗaliban duka kowa yana cin moriyarsa amma akwai ilimin da idan kana koyarwa ɗaliban ne suke cin moriyarsa akwai ilimin da idan kana koyar da shi kuma kai ne kake cin moriyar ilimin su sun zo su zauna ne a matsayin riba ce ta kafa za su samu ladan zauwa da suka yi amma ba don wai su fahimci abin da kake faɗa ba to wannan haka ya kamata mu kula da kyau akwai ilimin da yau aka ce kana koyar da yara shi misali yanzu yaran da ba su wuce su koyi akhdari ba ko al'arbun nauyi aka ce za ka samu su muktasar kai dai ka san dama ba don su fahimta ba ne amma saboda ka san muktasar yadda yake da kwai sarkakiya in ka ce fa kai ba za ka raka muraja'ansa ba ba za ka raka leƙa shi ba to zai sa wata ran ka zo ka ma koyar da shi ka raka fargaba shin ni wannan kalmar mimi na ke nufi ka leƙa ka ɗako gida shi ka zai a gaba da mu je mu gaba sai zama to kawai ana karatu yana mu je mu gaba an gane da kyau saboda baka za ka yi shi da kyau ba amma in ya zama to ka yi karatu sai zama kana musu da tsafa kana musu yayyafa da ana ce baka malam wani mai ta'alimi to in dai baka mushi da tsaho ko sai ka koma almajirin mai ta'alimi mun gane da kyau sai ka koma ka sake yin karatun shi ya ce zakirin nasa bil ulumi ka dinga tunatar da mutane da sannai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka li ta haya saboda ka rayu rayuwa wanda take ta har abada wato malami wanda ya zama to yana koyar da ɗaliban ilimi karatu yau aka ce ya faɗi ya rasu kada ya yi tunanin cewa ya rasu wata rayuwa ce sabuwa kuma ya shiga wannan mun karanta biya ce akan haka an gane ko aljahilu na fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahyau mun gane da kyau malami wanda ya zama to ya koyar da bayan Allah ilimi to ko bayan ya rasu to akwai wanda ya gina akwai jigogi Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ji gansa da rahama. Wato akwai ɗalibansa wanda ya koyar da su. Wanda a yanzu idan kana jin karatunsu shi ne yake karatu ba su bane suke. Yanzu yin karoki malam alƙasu. A wani babban malamin hadisi ne a Nigeria. Matashi ne kuma akwai karatu. wannan malamin in yana karatu da ka gani ma kasan cewa wannan fotokofi ne na malam jafar kasan cewa wannan ɗaya ne daga cikin ɗaliban malam jafar amma yanzu yana nan a matasa ga baki ɗaya a wanda suka bayyana a nigeria a matasa ba manya ba da cire kowa hula ba bangaren hadisi to yanzu malam jafar da rasuwa ya kusa shekara sha takwas da rasuwa amma yanzu yana nan idan ka ji karatun shi ka san malam jafar ne yake ga diyar malam jafar na ga kaza nan ga kaza nan wanda kuma dukkaninsu ga dokta gadan kaya dokta abdullah usman gadan kaya shi ma ɗalibin malam jafar ne ga dokta ibrahim umar disinna ibrahim adam disinna wanda shi ma ɗalibin malam jafar ne wanda yanzu dukkaninsu da kacira ne haka idan suka yi karatu yana kwance a cikin kabarinsa za ga cewa yana kwasan lada yana nan a matsayin shi da ransa mun gane da kyau shi yasa duk addini in dai zaka koyar da shi ko kada ka yi tunanin cewa idan ka rasu alherin ka ya kare a alherin kare yaduwa ne ma zai wani alherin naka ba amma san da shi ba sai bayan ka rasu zai bayyana amma muddin ka ce ba za ka koyar da addini ba za ka je ka fara fafutuka ka fara kokuwa da 'yan kasuwa zaman to ka je ka yi ta fafutukar da ƙarshe abin da za ka samu shine abin da allah ya kaddara tun kan a halicci duniya da shekara dubu hamsin ya kaddara wannan shine za ka samu shi za ka samu amma idan ka koyar ko mutum ɗaya ya haddace alkur'ani ta dalilin ka in ya samu ya koyar da waɗansu rayuwa ce wanda take abadiya in littafi ɗaya ka koyar da bawan allah guda ɗaya duk lokacin da zai koyar da wannan littafin mutane su yi amfani da shi to kai ma za ka amfana to wannan shine inda har kana son rayuwa ta alabada kenan la ta kumbi ba'idi sannan kuma kada ka zaman to manesanci min ulin nuha daga wajen ma'abuta hankula kada fadar ka ta yi nisa daga wajen malamai magabata na da haka suke in kai ba malami ba ne ko to za a raka ganin ka yawan zaman ka a gurin malami za ka je ka zauna haka magabata suke ya gani tsahi sama da goma sun je gidan wani malami cin tuwon dare ko sun je gidan wani malami da rana an zauna an yi hira saboda su malamai hankalinsu da hangen nesansu ya sha bambam da wanda shi jahili ne shi kenan su ya gaya musu abu kuma tashi za su yi su je su aiwatar amma in ya zamanto faɗanka da malamai ne malami wane ya zama ɗan iska shi ma malamai yanzu su ne 'yan iska to shi kenan jahilan sun kwamini ne mun gane da kyau wani ya ce wala malaman nan na yanzu na zamanin nan malaman nan na zamanin cewa din sun zama yan iska shi ke da he shi wanda ya gaya wani ya ce to wane yanzu idan malamai sun zama yan iska su ka jahilai menene matsayin su ka yana he ta ashe shi wannan mutumin magana ta mishi dai can da dare ta a kira mu wani ya ce da dan na ce malamai yanzu sun zama iska kace jahilai su ka sun zama mai sun zama kafirai kake so in ce ya ce a wani to ai kai kace malamai ne zamani sun zama yan iska to baran kai ya zama to kullum da malami ne zaka yi ba za ka ci riba ba kadda ka zamanto manesanci daga fadar mabuta hankula in dai kana so ka zama mai hankali to ya zamanto a fadar ka kake akwai masu hankali in ka tamtar uluma unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balidi idan har ka boye sanin da Allah ta'ala ya baka ya zama to kana roba shi baka so ka koyar da shi ka san littafin risala ka san littafin iziya ka san littafin kaza shikenan aka zo ka koya shi ka ce kai ba dama ko ya zama to a cikin zuciyarka akwai wani hikidu ba ka so waɗansu daga cikin 'yan uwa su yi karatu a gurinka mun gane da kyau sai ya zama to ka ɓoye ba ka so ma a san da cewa kana da ilimi ko ka tattara ɗiyanka ka ce su kaɗai za ka koya ku sauran mutane na duniya ku su je su koya a ko'ina ma ba za ka koya musu ba kai mai dubara ka sa ɗiyanka cikin ɗaki ka ce to kalkuce din nake koya muku ba za mu yi karatu da kyau in ka fito gida da gida kai ba malami ba ne amma a gida kai ne malaminsu ya zama to ka ɓoye sanin da Allah ya baka mutum ya zo ya maka tambaya maka ce kai wannan hidai aje a tambayi malamai kai kuma ka san abu to daga ƙarshe unsita za a manta da kai za a fita daga batunka to me kake dina na mutane an gane in ya zama to kai ba abin da kake kawai sai dai ka lalata mutum kuma kai ba za ka iya zama ka koyar ba kullum kai sai naka ka sani ba ka koyar da wani watakila kuma naka ma shi ma ba ka koyar da shi din to sai a manta da kai a fita daga batunka hatta latura har ma dai zaman to kuma ba a maganin ka gaira jahilin mubalidi in banda jahili da dogo sai kai gida da kuke cewa malam wani ya san littafi kaza wallahi hudi ne yake yana nan yanzu wata rana wata fatawa ce ya bada wanda in ka ji ta wallahi sai kai amai in dai kana da karatu in ka ji ta sai kai kai cu wai wa kaza kaza kaza aka yi shi kuma ashe malam ɗin da gangam ne ba da wannan fatawa din dan ya cakula muku lissafi ce a kaza din na ya halitta yana ku ba ku tambaye shi ba da sauransu ya shiri shi kuma dan ya rikita muku lissafi ne saboda baya so ya bada amsa daidai yana ya ce wallahi in ka ji magana da ya faɗa ranar akan kaza sai kai mamaki kawai shi ma kawai jahili ne fa kuma dogo ne kawai da ake cewa ya fahimci kaza kawai jahilai ne suke kuzuzuta shi bala abin da ya sani wallahi in zaka zo ka tade shi littafin da ake cewa ya shahara a kan shi wallahi ba zai iya koyar da shi ba to shi kuma saboda ya ɓoye ilimi ne baya so al'umma ta karu da shi to kuma daga ƙarshe sai ya zamanto Allah ta'ala ya shafe mishi hasken wannan kin ilimin da ya sani a duk kullum in dai kai ba za ka yada alheri ba sai dai sharri to kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rufe maka hasken alherin da yake tattare da kai ba za ga alherin da yake tattare da kai ba kuma cin moriyar shi ma ba za ka yi ba saboda ba za ka yi aiki da shi ba mun gane da kyau wannan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce in ka tamtar uluma unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balili thumma uljimta fil qiyamati nara thumma uljimta nara sannan kuma za a yi maka lizzami na wuta fil qiyamati al qiyama anan idan ka huce mutane sun ce Allah wadanka da sauransu ba wai shikenan ba wuta sha a gobe kiyama anan matsalar take a nan duniya ita wahala ta duniya mai hucewa ce mutum ya ƙari zagi ya ƙari cin mutunci akwai ranar da zai zama to da kai da shi din duk bukwana mun gane to amma in dai ka ɓoye ilimi ba daga nan ba take matsalar a gobe kiyama a nan ne za ka gane kuranka za a maka lizzami na wuta zai zama to wato abin da yasa za a maka lizzami saboda in aka maka tambaya da me za ka ba da amsa da ba jigo to shi kuma yanzu baki din harshen shi za a zaddado a yi a mai lizami a maka lizami da shi inda ya raka eh eh ah to azabar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man su ilani in fa katama hu jama'a yawm al-qiyamati bil jamin min nar hadithun da yake cikin tirmidhi dukkan wanda aka tambaye shi wata fatawa ya sani ya boye yake bayarwa daidai ko ya ce bai sani ba to ranar tashin alkiyama za a mai lizami na wuta to amma akwai guraren da ka ce baka sani ba ya fi alkhairi sama da ka ce ka sani idan ka lura mai tambayar da ya maka tambaya izgili ne yake nema da kai ka ce baka sani ba ya fi sama da ka ce mai ka sani saboda kai kana da kasan mahimmancin lokacinka yanzu wani zai baka tambaya ɗaya ko ɗayar nan kana amsa ta za ta iya haifar tambaya goma daya in ya maka tambaya ce wa malami ne hukuncin kaza kana cewa kaza da zai ce to aini ina ganin kaza da sauransu da sauransu kana ganin kaza kuma ka tambaye ni to idan ya zama to mutum zai maka tambaya ka gane cewa so ne yake ya ji ta bakinka ya je shi ya ji ta bakin wancan ya je ya ji ta bakin wancan ya ce to ai malam wani ma kaza ya ce malam wani ma kaza ya ce ba wai gaskiya da bace yake nema ka ce mai baka sani ba an gane ko idan ka ce mai baka sani ba a wannan lokacin baka da laifi saboda din tambayar da ya zama to ta izgili ce ko tambaya ce ta yargure mutum ya gane ka san ma'anar wannan hadisin ko baka sani ba mutum ya gane ka karanta littafin nan ko ba karanta bai ce ni ma da naji wani yana cewa kaza to na kasa na leka na leka a wani littafi ne kuma ka gane cewa so ne yake ka gane ya gane ka san littafin ko baka sani ba ce baka sani ba ba shi kenan ba to kamar irin waɗanda mutane suke ce a gwada musu hanyar zuwa guri kaza sai kuma ka sani yanzu kawai ka tura kamar mutum ya ce an gwada shi da magaram ko ya tura shi da oguna
wannan zalunci ne wannan zalunci ne wannan ita ma tana daga cikin amsa wanda wanda ya irin wannan abu sai Allah ta'ala ya sake ta wanda aka wada saboda yanzu mutumin da ya zo shi inda mai neman tambaya inda mai neman fahimta ne ko ya maka tambaya a nuna mashi hanyar ja taka shi kenan sai ka ce biguna wannan daban in ka fitar in ka yi tafiya kamar ta minti ishirin ka tarra wani gari ka tambaya a nan kyas za a sa ka gudu mun gane da kyau su wannan kala ka yi tunanin cewa ho wahala ce za ka ba shi kanka ne ka ba wahala ai Allah ba a zalimin sarki ba ne tun a nan duniya za ka ga sakamakonka shi Allah baya bari a je can sai an je can tun a nan duniya za a ga sakamakonka wata ran ko ka tafi wani guri kai ma irin hakan din ta faru da kai ka tambaya kai inda za a dora kan ma hanyar yan fashi za a dora ka shi ba ka dora shi ba yi je ji matsalin shi mai ne kadai to ya lalibe ka kai har kudin ka sai an kwaci da kudin da motan kuma a maka kullun goro in wani sun zo da tsoron ranka a tsince ka
wallahi ba da nan wani suka bashi wahala wannan wallahi in sha wahala
duniyar duniyar a in kace za ka yi abu ka shirya eh ka shirya in ka ji makaho ya ce a yi wasan jifa da duwatsun shigo to wallahi inda ka yi abu ka shirya kalga yi tunanin a nan duniya ba za ka bayyana ba daga ƙarshe in kawa mutum ɗaya allah sai iya maka goma ta dalilin wannan Mm, ka za mutum ya yi asarar rabin litir ko litir ɗaya ko yau kuma ba litir ɗaya ba ba litir biyu ba sai ka yi asarar litir ɗari kaga ka siyo motan ka ɗari biyu da ran shi ka je wani guri ka tambaya ta Allah yan uwa yana so a nuna mini hanyar kanya daga nan hanyoyin guda biyu ne wannan ta yan banza ce da rana in ka bi ka sani to su kuma sun sani ya zace wannan za ka bi shi kenan shi kwashe wanda ka ba tambayar dama ɗaya ne daga cikin karnukan sai to ga wani sabon koki ran da zai tafi shi kenan kan gwazo an tsare hanya yana zuwa wani in ya kantsame ka da mari kai kawo mutum wani wallahi na aro ne ne na aro a hudu a dakace a kuda kuda kuda bayan ka sauka kuma ba kyale ka ba za su ce huda hulal ka za ka sa hula sai to a huda sai hudu abin da yake a jiyon ga ce wallahi sallah ta ce a ce sallah ta ka ake su ka bada kuma a ce yi haka alhalin me kaga baki da ce ta yi wasan ka an gane ko ce in ta yi wasa na gidan wani ne wani ke a ce kai in ka sake magana dan daddalla maka mari ta yi tuwa da baku hakuri ya ce ba kawo ba mutane da wallahi zai Allah ya maka abin da kai ma ba za ka manta da shi ba in ka ce musu Allah ya isa shi wanda kawa da fari shi ya maka Allah ya isa kuma tashi ce ta kama ka an gane da kyau waje za ku sai ya ce sai ya tumi tsula kai ka fara yi in kai ɗaya sai Allah ya maka goma haka na alheri in kai sai Allah ya lumka maka shi ka nuna mutum hanya to dungurin da aka ce wayannan mutanen da yan bala'i ne ba mutanen kirki ba ne in ka musu tambaya ma ba daidai za su dora ka ba wallahi lokacin da za ka musu tambaya Allah zai tilasta su su nuna maka daidai din ba za su sa ka ba hanya ta banza an gane da kyau wata lahabta fil azabi shadidi kuma za ka yi ta rababbaka a cikin azaba wanda take mai tsanani abin da muka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abin da muka kuskure ko tuntuman harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk